أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai Sunna TV EKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da falalarsa daga nindamarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu na hamsin da shida mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda muka sani littafi na farko daf'u ihami littirab an ayatul kitab da al'allamatul qur'ani muhammadul amin shankiti da kuma wato as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir الرازي رحمهم الله جميعا ورحم الله جميع المسلمين تو muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya idan ba mu manta ba a darasin mu da ya gabata mun tsaya ne a cikin littafin dafu ihamil ittirab an ayatul kitab a ƙarƙashin mas'ala ta 60 a aya ta biyar a cikin suratul ma'ida wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum aya ta biyar kenan mun dan faro a cikin ta har mun kawo wajen mas'ala bayan mas'ala ta yanka malam ya bijiro da mas'ala da ta shafi wato kitse da yake cikin cikin dabbobin da aka haramta musu ahlul kitabi da bayanan malamai to a yau za mu tashi akan wannan mas'ala da izinin Allah subhanahu wa ta'ala inda malam yake cewa wa alam ka sani annal ulama a malamai ikhtalafu sun yi sabani fi ma hurrima ala ahlul kitab ga abin da anka haramta ma ahlul kitabi ka shahmil jawfi kamar kitse wanda ke cikin cikin dabba min albaqari wato saniya kenan yana nufin jinsin shanu kenan an gane ko domin an ce albaqari wato ana nufin namiji da mace jam'i ne amma an ka ce albaƙaratu ana nufin ɗaya ina fatan yan uwa sun fahimci ni kamar annakhlatu ana nufin itaciyar dabino ko dabino annakhlu ana nufin itacen dabino masu yawa ashajaratu ɗaya ashajaru itace masu yawa attamru guda wato jinsin dabino attamratu guda ɗaya wanda yana da yawa a cikin yaren larabci wal ghanami da kuma al ghanam shine al ghanam ƙananan dabbobi rago da tunkiya jinsin rago da tunkiya da kuma akuya da kuma jinsin akuya da abin nan da wato bunsu da kuma akuya mace kenan al-muharrami al yahud wanda an haramta shi akan yahudawa ga yahudawa hal yubahu lil muslimi mimma dhabaha al yahudi shin wannan asalin sa tunda haramun ne za a halatta wa musulmi shi malam yace fal jamhu fal jamhuru ala ibahati zalika lil muslim jamhurin malamai sun tafi cewa wannan halatta ne ga musulmi لأن الزكاة لا تتجزأ الزكاة da zalun ne ba da zayun ba yanka daga zakka ne shine ya yanka abu domin shi yanka abu ne wanda baya rabuwa sashe ya zamanto halal sashe ya zamanto haram wa karihahu malik shi ko imam malik ya nuna karahiya ne wa mana'ahu ba'd ashabihi sashen mutanen imam malik an gane ko su ko sun hana kabn al-qasim kama ibn al-qasim wa ashhab da ashhab ina fatan an fahimta za ka iske cikin mazhaba wani lokaci akwai magana ta shi imam malik an ce malikiya daban qaulu malik daban qaulu malikiya daban qaulu ashabu malik daban in an ce al malikiya ana nufin ana magana ne da sunan mazhaba in an ce qaulu malik ana nufin magana shi mai mazhabar in an ce qaulu ashabi malik ana nufin maganar su mutanen da suke cikin mazhaba imam malik kamar manyan manyan ɗaliban sa misali ko kuma manyan manyan waɗanda sun kai ma mazhaba aiki wanda dole ɗalibin ilimi sai ya tantance ko cikin mazhaba guda ya san zance mafi ƙarfi sannan ya ɗauko wacce mazhaba in akwai maganganu daban-daban shi ma ya samu zance mafi ƙarfi ya taita uku ita ma haka ya taita hudu a haka in ya ɗin amfani da littattafai da daban-daban musamman manya-manyan littattafan su sannan ya zo zuwa ga tarjihi ya kawo adilla da lillai waɗanda sun ka tabbata sun ka inganta sannan kuma ya dibi ta fuskar ma'ana wani dalili ne fi ƙarfi mazhabu ki wato yadda ake dirasal fiqhiyya al muqarana kenan malam yace wahtajja alaihim al jamhur jamhur sun kafa musu hujja bi hujjajin da hujjoji waɗanda la yanhadu al ihtijaju biha ma'ana kafa hujja da su ba zai yi ƙarfi ba asalin yanhadu shine tashi ko ko zabura amma ana nufin ma'ana hujjojinsu ba sa da ƙarfi biha alaihim waɗanda sun kafa hujja da su a kansu fi ma yadhharu ga abin da yake bayyana a wajen malam ladabi na ilimi kenan wa idahu zalika mallan yace abin da zai bayyana wannan anna ashaba malikin cewa su mutanen imam malik da ya kawo abokanansa kenan kuma abutansa ibn al-qasim da ashab da ya kawo ihtajju bi qawlihi ta'ala sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum abincin ahlul kitabi halatta ne gare ku qalu sun kace al muharramu alaihim laysa min ta'amihim abinda an ka haramta musu bai daga cikin abincinsu hatta yadkhul fi ma ahallathu al aya balle ma ya shiga cikin abinda aya ta halatta domin shi an haramta musu shi to don haka bai ma cikin abincinsu balle ma a ce yana daga cikin abin da an ka halatta shi ne malamai suke son su ci fahtajja alaihimul jamhur su ko jamhur sun kafa sun kafa musu hujja bima thabata fi sahihil bukhari ga abin da ya tabbata a cikin sahihul bukhari min taqririn nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ga tabbatarwar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi li abdullahi ibn mughaffal ga abdullahi dan mughaffal radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ala akhdhihi jiraban domin ya riƙi jiraban ana iya cewa burgami ko wani kwando min shahmin wanda yake na shaham ne an gane ko kitse kenan shahmil yahudi kitsen yahudawa yau khaybar ranar khaybar hadisi ne wanda mai tahqiqin littafi yace imamul bukhari da muslim sun ka fitar da shi imamul bukhari hadisi na 3153 imamu muslim hadisi na 1772 malam yace kuma sun wato su jamhuru sun kafa hujja وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل أبن الإمام أحمد يفتر أتكم مسند كنسا ما تحقيق للتافي يتي أريب أتكم مجلدين أكو واتو شافي ريبيو دا غوما دا كما شافي ريبيو دا سبعين an gane ko rakamin hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari biyu da ɗaya da dubu goma sha uku da ɗari biyu da ɗaya da hadisi na dubu goma sha uku da ɗari takwas da sittin wannan duk tahqiqi ne na ilimi yadda ake nuna mas'ala ga inda aka ɗauko ta an gane ko an Anas daga Anas wannan hadisi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adafahu yahudiyyun wani ba yahudi adafahu ya karbi bakuncin sa daga adaifu na ma'ana ya kira shi kenan ala khubzin cewa yazo ya ci akan wani abinci wanda akwai biredi khubzi sha'irin biredi ne na sha'ir ana iya cewa alkama wa ihalatin da kuma kitse sanikha wadda sanikha ta dan canza ma'ana ba sabon kitse ba ne ma'ana ya dan fara caccanzawa ya dan fara yin dan kare-kare ko wari-wari ai malam ya ce wadakin kitse ne shine ake cewa wadak kitse mutaghayyirin rihi wanda ya iskansa ya fara canzawa ko iskansa ya canza wa bi qissati shatil masmuma kuma sun kafa musu hujja da akuya wadda aka sanya ma guba allati sammat hal yahudiyatu lahu sallallahu alaihi wa sallam wadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata bayahuda ta samu ta guba tabba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahasha min zira'iha ana cewa nahasa ko nahasha shine ya dan fisga daga zira wato ana iya cewa kafar ta ta dama an gane ko kafar dama to wannan daga farkon inda kofato yake har zuwa wato gwiwa hannu an gane ko shi ake kira zira to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya dan fisga da gare ta saboda sun san Yahudawa yana son naman wato akuya nama ne mai taimaka ma jiki yana da kyau sosai to sai suka yi mishi wannan wa mata minha bishru bin al bin al-barra bin ma'rur bishr dan barra bin ma'rur shi ma ya ci kenan ya mutu wa hiya mashhuratun sahiha kina asalin sa wahiyar qissatun mashhuratun sahiha malam bai kawo kissa ba ma'ana kissa ce wanda ke ta shahara kuma ingantatta mai tahqiqin littafi yace wanda ya fitar da wannan kissa Imam Darimiyu a cikin sunan nashi hadisi na 68 da Imam Abu Dawuda hadisi na 4511 da hadisi na 4512 min tariqi Abi Salama an gane ko kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyya wala yaqbalu sadaqa hadisi ne mai tsawo an gane ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisai ingantattu suka nuna yana cewa cikin hadisi na Aisha cewa yana jin birbishin an gane ko ko tasirin wannan gubar da wannan mata ta bashi an gane ko lokacin da aka tambaye ta me yasa kin kai haka ta ce in kai annabi ne wannan ba zai cutar da kai ba ma'ana ba zai halakar da kai ba in kuma kai sarki ne dama ka iddi'ain annabta to na hutar da mutane daga gare ka sharri na yahudawa kenan har yake cewa fa hadha awanu qat'u abhari wannan shine lokacin da wato jijiya ta za ta yanke akwai sabani kan fassarar wannan jijiya shin jijiya ce wadda take a cikin tsakiyar zuciya wadda ta katse mutum zai mutu ko kuma abin nan amma dai yana nufin dai lokacin da rayuwarsa ce za ta ƙare an gane ko kadiba cikin annihaya fi gharibil hadith na ibn al-asir ya kawo bayanin malamai na fata an fahimci ni to to kissa cewa an sa dafi a ciki ko guba lalle tabbas ta tabbata amma kissa cewa bishir bin ma'rur ya mutu an gane ko waɗansu malamai suna ganin riwaya ce mursala waɗansu sun ingantar da ita wasu su ingantar da mutuwa shi wannan mutumin ba da wannan ne malamai suka yi sabani shin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kashe shi aka yi ko ku mutuwa yi tunda Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane wasu malamai suka ce a'a mutuwa yayi ba a kashe shi ba wasu suka ce a'a wato shahada ne yayi saboda wannan abin da aka bashi ya ci gaba da masa tasiri har ya zama to sanadiyar mutuwar sa kuma shine abin da Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yarrinjayas cewa wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka matukar baka isar da sako ba bayan ka isar da sako to tsarin sai ya gushe tunda dama kullu nafsin za'iqatul maut sai zaman to Allah ya hada mishi annabta da risala da kuma shahada maganganu ne na malamai qalu suka ce innahu sallallahu alaihi wasallam azama ala akliha huwa man ma'ahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daura niyya shine azama cewa zai ci da shi da wanda ke tare da shi walam yas'alhum bai tambaye su ba hal naza'u minha ma ya'taqiduna tahrimahu min shahmiha aula bai kuma tambaye su ba shin kun janye kitsen da ke cikinta an gane ko ko ko a'a kenan da ya ce su janye kitsen da sai ya nuna cewa kitsen bai halatta ba amma da yake kuma an san da cewa naman dabba bai gushe ba yana tare da wannan kitsen kuma tunda bai yi tambaya ba kenan ya nuna cewa wato abin wato halatta ne kamar yadda suka tafi malam yace wa qad taqarrara fil usul ya tabbata a cikin ilimin usul fiqh anna tarka al istifsal shine a bar kokarin rarrabe abu bi manzilatul umum fil aqwal yana matsayin al umum fil aqwal a cikin maganganu kama ashara ilaihi fi maraqis su'ud su'ud kamar yadda ya bayani a cikin maraqis su'ud littafi ne na usul fiqh bi qawlihi da fadarsa an gane ko wa nazzilan wa nazzilan tarka al istifsali manzilatal umumi fil maqali malaman usul fiqh ma'ana sun yi umarni nazzilanna ka saukar da tarkal istifsal lokacin da ba a bar ba a yi tambayar fayyacewa ba ko ba fayyace ba ana bayani manzilatal umum yana matsayin wato abin da a haɗi hukuncin sa ya game komai fil maqal wato a cikin zance mun ba da misali da wanda inda Allah ya ce wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana da sauran ayoyin da sun ce wa bil walidayni ihsana ma'ana ubangijinka ya hukumtas wato alla ta'budu illa iyyah kada ku bauta ma kowa in ba shi ba nan alqada'u wato al-shar'i ne ba al-kauni bane an gane ko domin shi alkauni ba yadda za a yi in an ce ya Allah ya hukumtas bai kasance ba inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun amma ash-shar'i in Allah ya umurni mutane in sun ga dama za su yi in sun ga dama ba za su yi ba kadiba cikin الوجوه والنظائر نا امام الدامغاني كغا كلمه القضاء كما انا نو تكي دوكا cikin alqur'ani fiye da ma'ana wato biyar kenan in ban manta ba to don haka da yace wa bil walidaini ihsanan iyaye ake tuta musu bai ce musulmi ba bai ce kafirai ba bai ce tsofi ba bai ce bakaki ba bai ce farare ba bai ce kaza ba duk dai iyaye ya faɗa kenan ya zama to a wallazi yadhhar malam yace abin da yake bayyana li muqayyidihi ga wanda ke taƙayyidin wannan magana ma'ana da baibaice ta ko kuma taskance ta ko kuma shamakance ta afallahu anhu Allah ya gafarta mishi yana nufin kansa mu ma mun ce afallahu an shaykh wa afallahu anna jami'an wa anil muslimin Allah ya gafarta mu Allah ya fi mu gaba ɗaya anna hadhihi al adillata waɗannan dalilai mala yace laysa laysa fiha hujjatun ala ashabi malik babu hujja da take da ƙarfi da za ta tunkuɗe dalilin su mutanen Imam Malik أما حديث ابن عبد الله بن مغفل حديثنا عبد الله بن مغف... عبد الله بن مغفل وحديث أنس ده حديث أنس رضي الله عنهما an gane ko Allah shi ƙara yarda a gare su waɗannan sahabbai guda biyu da sahabbai kuma gaba ɗaya wa anis sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin falaysa fi wahidin minhum an-nassu ala khusus ash-shahm al-muharram alayhim ba a kawo ba na annasu ba ana nufin babu nasi ba ana nufin ba a kawo kalimar ba an ka ambace ta karara shine abin da ake nufi domin kalima ta annas wani lokaci tana nufin a kawo abu karara wani lokacin kalima ta annasu tana nufin nassi in akwai shi na alkur'ani ko hadisi ko kuma wani lokaci annasu akwai nassi na adabi akwai nassi na wato fiqhu magana wadda wani malami ya kawo nassi ma'ana za a cira ta irin yadda ya rubuta ta ko yadda ya faɗe ta in ta faɗa ci sannan kuma annasu wani lokaci cikin usulul fiqhi ana nufin abin da yake ɗaukar ma'ana ɗaya wadda ba yadda za a wato abin nan nata ɗaukar ta ɗauki wata ma'ana kamar yadda inda anka ce walladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda waɗanda suka yi wato mata kazafi waɗanda suke kama mune an gane ko kuma namiji ma an ce ya shiga ciki tunda hukuncin mace da namiji wajen kazafi duka dai abu guda ne fajliduhum 80 jalda ayi musu bulala wato 80 to kaga bai daukar 79 bai daukar 81 80 din nan yake dauka shi annas wajen malaman usulul fiqh in suna magana ta fuskar dilala yace to fa laysa fi wahidin minha an-nassu ala khusus ash-shahm al-muharram alaihim ba a faɗi zancan ash-shahm ba ba a kawo shi ba ba a ambace shi karara ba kinai malam yake son ya ci wa mutlaqu ash-shahm laysa haraman alaihim shi kuma ash-shahm ba wai ana nufin kitse dukkan shi ba an ka haramta musu an gane ko bi dalili qawlihi illa ma hamalat zuhuruhuma sai kitsen da yake a cikin cikin su an gane ko awil hawaya ko wanda ya makale ga wato abin nan hanji za ka iya duba kalima ta hawaya tasrifin ta a cikin jalalaini ya kawo shi kuma da cikin littattafan lugha aw makhtalata bi azm alqawamis ne nufi kamus kamus na lugha aw makhtalata bi azm ko ko kitsen da ya makale an gane ko ko ya cakudu ko ya game ko ya haɗe da azm kashi yadda ba za a iya rarraba su ba akwai wahala suratul an'am aya ta 146 fama fil hadithaini abinda a cikin hadisai guda biyu a ammu min mahallin niza ya fi faɗi ya fi gamewa daga wurin da ake saɓani a kansa dalilu dalili kuma alal a'ammi akan abu ya zo mafi yawa an gane ko laisa dalilin alal akhas ba shi ke nuna dalili ne a keɓance ba ma'ana in an ce kitse ai ba duk kitse ne aka haramta musu ba abinda malaki sun ce anan ma'ana ba duk kitse ba ne aka haramta musu balle har aizancin cewa an kawo nama yana da kitse tana yiwa shi wancan din wanda ake tattaunawa akan shi sun cire shi shine abinda malaki sun ce li anna wujudal a'ammi domin samun abu wanda yake ya game la yaqtadi wujud al-akhas ba shi ke nuna za a samu kebantacce ba bi ijma'il uqala dukkan masu hankali sun yi ittifaki akan wannan nan mallan yana magana ne akan yare na ilmul jadal da ilmul munazara da ilmul mantiq an gane ko masu hankali domin mi mallan yace to wa mithlu kenan ma'ana samun kitse ba shi ke nuna cewa ba dan an samu kitse ai ba shi ne ke nuna cewa ba ana zancen kitse wanda yake wanda an ka haramta musu domin akwai wanda an halatta an haramta kina an ce kitse ya shafi da wanda an ka halatta da wanda an ka haramta to kaga ko samun kitse ba shi ke nuna ba an samu wanda ya haramta gare su ba a'a sai an kawo shi wa mithlu radd hadha al-ihtijaj malan yace mai da wagga hujja da muka kawo bima zakarna da abin da muka ambata huwa al-qadihu shine abin da ake kira al-qadihu mai suka asalin qadaha shine suka suka ko wadda ake gani ka soki abu ko kuma suka irin ta wadda ba a gani ta mutunci na wani mutum ko kuma abin da ya kama da haka alqadihu fi dalili kuma alqadhu wani lokaci ana nufin abin da ya zo cikin kwakwalwa domin qadaha wani lokaci ana nufin ya buga abu yayi kestu alqadihu fi dalili shine daga cikin abin da ake suka a cikin dalili da shi al ma'rufu inda al usuliyin wanda an san shi a cikin ilmin usulul fiqh bil qawli bil mujabi suna cewa alqawlu bil mujab na karbi magana ma'ana nayi magana da al mujab abin da ya wajabta ma'ana na yarda da magana da ka faɗa amma kuma amma kuma ba yana magana ka bata kai inda daidai muka yi sabani da kai ba shi yasa akwai wani bincike da aka gabatar a cikin majalla ta almajallar shari'a al-kuwaitiyya wani malami ya bincike kan tahriru mahallun niza idan ana tattaunawa a bari har a kawo daidai inda ake jayayya domin tana yiwuwa idan ana tattauna kan mas'ala inda ake jayayya ba a kawo kan shi ba sai zaman to an bata lokaci bincike ne mai kyau yana taimaka da ɗalibin ilimi zai gane yadda ake tattaunawa kuma a kawo maganganun malamai a gane ina ne suka yi sabani wa ashara lahu sahibul maraqis su'ud malam yace mai littafin maraqis su'ud yayi ishara zuwa gare shi bi qawlihi wal qawlu bil mujabi qadhuhu jala wa huwa taslimu ad-dalil musjala min mani'in anna ad-dalil anna ad-dalil anna ad-dalil istalzama lima min as-suwari fihi ikhtasama wato wal qawlu bil mujab kinai daga cikin abin da ake suka da cikin dalili da shi al qawlu bil mujab ka yadda da abin da mutum ya faɗa amma ba duka ba an gane ko wato qadhuhu ana yin suka da shi jala ya bayyana wa huwa taslimu dalili mutun zai saki dalili musjala ma'ana wanda anka kawo kenan an gane ko wanda aka bijiro da shi an gane ko mimmani'in tare da hani an gane ko mimmani'in musjalan mimmani'in ka yarda dalilin amma zaka zo da in an ce sajjala ko asjala ma'ana wani lokaci ana cewa ka zo da abu an gane ko ko ka mayar da martani min mani'in ka mai da martani tare da abin da ya hani annad dalil stalzama cewa dalilin nan ya istilzami ya lazimci limamina suwari fihi ikhtasama daga cikin surori daga cikin surorin da an kai sabani daga ciki malam yace amma alqawlu bil mujab amma an ka ce alqawlu bil mujab indal bayaniyin wajen malaman bayani na ana nufin wani ilimi daga cikin ilmul balaga ilmul balaga domin ilmul ilmul ilmi na balaga ya gina akan abubuwa guda uku da wato abin nan albayan da alma'ani da albadi'a waɗanda su ne ilimi na balaga duk da yake suna yin tamhidi da abin da ake kira alfasaha da qawaid kinta fa huwa min aqsam albadi' alma'nawi a wajen malaman usul abin a wajen malaman balaga ana kiransa albadi'u alma'nawi domin akwai albadi'u lafzi an gane ko wa huwa darbani ma'rufani fi ilmi albalaga mallan yace ya kaso kashi biyu a cikin ilimi na wato ilimin balaga wa qasduna huna malam yace to abinda muke nufi anan alqawlu bil mujabi bil istilah al usuli la al bayani nan za mu yi bayani ne nan alqawlu bil mujabi wajen malaman usul fiqi ba wajen malaman ulama al bayani ba shi yasa mas'ala idan tana da daukar rassa da yawa ya kamata ka faɗi a wani ilimi ne zaka tattauna akan ta dan akwai masu neman doli sai sun ci kuskuren ka akwai kuma wanda yana son ya fahimta to kaga idan bai fahimta akan wani ilimi kake bayani ba kaga zaka isa mu matsala sai ka zo ka ce mutumin nan yayi kuskure ashe kai inda kai yi daban shi inda yayi daban shi yasa yana da kyau littafi kafin ma kai kokari kafin ka karanta littafi ka karanta muqaddimarsa kaga tarihin wanda yayi littafin me yasa ya rubuta littafin wani tsari ya bi wajen rubuta littafin a wani fannin an kai littafin sannan ka karanta fihras babi babi a can karshe wani lokaci suna sa su farkon littafi menene babubukan da ya kumsa ta nan ka fahimci littafin ko baka samu damar karanta shi gaba ɗaya ba to ka samu fikira amma tunani gamamme akan wannan littafin wanda ya haɗe littafin gaba ɗaya in kuma ka samu damar karantawa sai ka bi shi ɗaya bayan ɗaya ina fata ana fahimta ta to don haka dai sanin abin da ake magana kan shi kuma ka san manhajin malamin ana sanin manhajin malami in ya faɗa ya ce ga manhajin da zan bi ko ko in an karanta istiqra'i an ka bi diddigi sai aka ga yadda yake mu'amala da abu sai a ce to ga manhajinsa wanda kuma sai sai an kafa dalilai kuma akwai istiqra' tam akwai kuma annaqis wanda abu ne akwai shi cikin ilimin bahasi da kuma ilimin wato usulul fiqh na dai dan kawo bayani ne saboda mu fahimci mas'alar da kyau wallahu ta'ala a'lam malam yace wa amma tarkuhu sallallahu alaihi wa sallam barin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi al-istifsal bai tambayi rarrabewa ba fi shatil yahudiyyati game da akuyar wato ba yahuda fala yakhfa annahu la dalila fihi malam yace wannan baya boyuwa cewa babu dalili a cikin sa li'annahu sallallahu alaihi wa sallam domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzuru bi ainihi yana kallo da idonsa wala yakhfa alaihi shahmul jawfi shi ko wato kitsen da ke cikin cikin dabba wato waɗanda an ka halatta ma musulmi ba da ahlul kitabi ba na shanu da wato ƙananan dabbobi la yakhfa alaihi bai boyuwa gare shi wala shahmul hawaya da kuma kitsi na alhawaya mun ce hanji kenan wala shahmul mukhtalitu bi azmin ko ko kitse wanda yake ya cu ya takuda da kasi da kashi kama huwa daruriyun kamar yadda yake abu ne wanda yake wato daruri in an ce daruri abu ne wanda yake tabbatacce babu wani shakka a cikin sa fala hajata ila su'ali an mahsusin hadirin kidan babu buƙatar abinda mahsus ana ganin sa hadirin yana halarci ayi tambaya akan sa malam ya ce wa ajral aqwali zance mafi dacewa ko mafi tafiya akan ka'idodi alal usuli akan ka'idodin usulul fiqhi fi mithli ash-shahm al-mazkur game da abin da ya shafi ash-shaham wato kitse al-mazkur wanda anka ambata al-karahatu tanzihiyya akwai karhanci amma na kyama ba na haramci ba li adami dalilin jazimin alal hilli babu dalili an gane ko jazimin yankakke tabbatacce alal hilli wanda ya nuna halatta ne mu ci wannan kitsen da aka haramta musu awi tahrimi ko kuma babu dalilin da ya haramta li anna ma ya'taqidu ash-shakhsu annahu haramun alayhi abinda mutum yake itikadin shi an haramta masa laysa min ta'amihi bai daga cikin abincinsa tunda an ce an halatta mana abincin su to alhali ko shi ko bai daga cikin abincin da an halatta musu wazzakatu sannan kuma azzakatu mun ce nan da zalun na ba zakka aka nuhi ba ta abin nan zakka ta kuɗi ko abubuwan da ake fitar ma zakka a'a nan az-zakatu da zalun yanka la yazharu tajazzuhu la yazharu tajazzuha rarrabuwarta abu ne wanda ba zai yiwa ba a ce mutum ya yanka sashen abin da ya yanka halat ne sashen abin da ya yanka haramun ne domin az-zakatu da larabci mace ce amma yanka kuma da Hausa namiji ne kenan wajen tarjama sai dole sai an mayar da shi namiji fa hukmul mas'alati mushtabihun malam yace ga mas'ala tana da rikitarwa inji malam manzauri mushtabih wa man taraka shubuhat duk wanda ya bar shubha istabra li dinihi wa irdihi ya tsiratar da addinin sa ya tsiratar da mutuncin sa ya kubutar da addinin sa ya kubutar da mutuncin sa wa amma al-mabhathu thani shi ko bincike na biyu wa huwa al-jam'u yadda zamu hada baina qawlihi tsakanin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'amun lazina utul kitaba hillun lakum, abincin abinda ahalul kitabi sun ka yanka halat ne gare ku, ma a ƙaulihi da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, kakku ci abinda ba a ambaci sunan Allah a kansa ba. Malam ya ce wannan aya tana cikin suratul an'am aya ta 121. Fima idza lam yadhkuril kitabiyyu a lokacin da wato ahlul kitabi kirista ko bai yahudi kenan bai ambata ba ala zabihatihi akan abin da ya yanka ismallahi sunan Allah wala isma ghairihi kuma bai ambaci sunan wani Allah ba nan kenan inda mas'alar ta babbanta da ta farko ta farko ya ambaci sunan wani Allah sawa'an tare da sunan Allah ne ya faɗa ko ko sunan wani Allah kawai ya faɗa duk ɗaya ne tunda dai an wancan ya zamanto ya faɗi sunan wani Allah shi kaɗai ko ne ya haɗa tare da sunan Allah da sunan wani nan kuma a'a bai ambaci sunan Allah ba bai ambaci sunan wani Allah ba. To, malam ya ce to fa hasiluhu wato takaitaccen magana ko ko abinda ya kamata mu fahimta yadda za a yi a gane maganar da kyau ko takaitaccen magana anna fi qawlihi a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kakku ci abinda ba a ambaci sunan Allah ba an gane ku yana da fi qawlihi wajhaini min at-tafsiri kenan sai zama to yana da fuska biyu na tafsiri ahaduhuma na farko wa ilayhi dhahaba ash-shafi'iyyu gare shi Imam Shafi'i ya tafi wa zakar Ibn Kathir Ibn Kathir ya faɗa fi tafsiri a cikin tafsirin sa laha ga wannan aya annahu qawiyyun zance ne mai karfi annal murada bi malam yuzkar ismullahi alaihi abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba huwa ma uhilla bihi li ghairillahi shine abinda an ka ambaci sunan wani Allah wa ala hadha tafsir mala yace to akan wannan fassara fa mabhasu hadhihi al-aya wato bincike kan wannan aya huwa al-mabhasul awwal bi ainihi sai zaman to shine bincike na mas'alar da ta gabata da kansa zatin sa kenan la shay'a akhar ba wani abu ne daban domin shi na ake zance akan shi in an ambaci sunan wani Allah alwajhu thani tafsiri na biyu wanda malamai sun kai akai annaha ala zahiriha ayatan akan zahirinta wa alaihi mal yace to in mun karɓi wannan tafsiri fa bainal ayatayn aidan umumun wa khususun min wajhin to wannan aya zai zama to tsakaninta da waccan akwai umumun wato kowace tana da umumi abin da ya haɗe wa khususin kuma akwai inda wato akwai inda kowace ta fi wata faɗin ma'ana akwai inda kuma wata kowace ta banta da wani abu wanda wata bata da shi tanfaridu aya aya ta wa ta'amul ladhina utul kitaba wato abincin ahlul kitabi ta banta da fi ma zahabahul kitabiyyu abinda ahlul kitabi yayyanka wa zakara alaihi ismallah ya ambaci sunan Allah fa huwa halalun bila niza halat ne babu wata shakka in ya ambaci sunan Allah ba tare da ya ambaci sunan wani wani Allah ba watan faridu aya ita ko aya wadda take ta abin nan ta wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kakkuci abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba ta keɓanta fi ma zabahahu wa saniyun ga abin da wato arni ya, ya, yanka, arni kenan pagan ko, au muslimun ko ko musulmi lam yadhkur ismallahi alaihi ba ambaci suna Allah a kansa ba. An gane ko, fama zabahahu alwathaniyu haramun bila niza, duk abin da wato alwathani mutumin da yake arni ne yanka haramun ne a ci shi, ko da arni ne pagan ko da kuma mallam boka ne wanda ya sa sunan mallamta shi ma matsayin arni ne ba za a ci ba domin bokanci da mallamta ba za su taɓa haɗuwa ba ƙarya ce wa ma zabahahu muslimu amma abin da musulmi ya yanka min ghairi tasmiyatin ba tare da ya ambaci sunan Allah ba ya ti hukmuhu insha Allah hukuncinsa zai zo in Allah ya so kenan can zuwa gaba duk da yake a gurguje waɗansu sun halatta cewa za a ci kafin mu kai gare shi idan yayi ne ba da gangan ba ko don mantuwa ko ko wato rashin sani waɗansu kuma suna ganin a'a idan kuskure ne yayi bai ambata ba ko komantuwa ce yayi to wannan ana iya ɗauke mishi shi amma inda gangan ne ba za a ci ba manganu ne malamai waɗansu kuma sun taimaka mutlakan ana ci ina fata an fahimta na kawo wannan mas'ala saboda kafin mu kai gare ta mai sauraro tana yawa yana son ya ji wani bayani kanta wallahu ta'ala alam malam yace to wayajtami'ani malam yace ya'ti hukmuhu insha Allah kaga malam yayi mashi'a kenan ya kawo mashi'a ta Allah in Allah ya so mu ma mun ce insha Allah wayajtami'ani suna haduwa fi ma dhabahu kitabiyun ga abinda ahlul kitabi ya yanka walam yusammi walam yusammi Allah alaihi bai ambaci sunan Allah ba fayata'aradani fihi za su yi nan ta kamar a zahiri za su ci karo da juna fa yadullu umumu wa ta'amul ladina utul kitaba aya da tace abincin ahlul kitabi ya halatta alal ibaha ya nuna cewa za a ci wa yadullu umum shi ko umumi na wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kakkuci abinda an ba ambaci sunan Allah akan shi ba tana nuna alal tahrim akan haramci fa yusaru ila tarjihi za a koma zuwa garin jasuwa kamar kaddamna malam yace kamar yadda muka gabatar da irin wannan tunda can waccan tafi umumi ta fuskar abinci an gane ko tana da fadin ma'ana ina fatan an fahimce ni tana da fadin ma'ana to kuma abinda ahlu kitabi ya ambaci sunan Allah akan sa kaga bai daga cikin malam yuzkar ismullahi alaihi shi ko malam yuzkar ismullahi alaihi tana yiwa wato wasani na yanka shi ko musulmi malam yayi bayanin wannan to sannan inda suka ci karo da juna ahlul kitabi ne yanka abu kaga nan in ya yanka shi a ka'ida za a ci wannan kuma ta ce lam yuz la ta'kulu min malam yuzkar ismullahi alaihi duk abinda ambaci sunan Allah ba kada a a ci shi to kaga kuma shi kuma ahlul kitabi ya yanka amma kuma bai ambaci sunan Allah ba to kaga nan akwai matsala ya yanka amma bai ambaci sunan Allah ba waccan aya ta halartar da cin abincin ahlul kitabi wannan aya ta haramtar da cin abin da ambaci sunan Allah akan sa ba shi ne abin da malam yake son ya ce wa ikhtalifa fi hadha al-umumaini malam yace malamai sun yi sabani kina an yi sabani an gane ko aidan akan haka ayyuhuma arjahu wanne ne mafi rinjayi fa dhahabal jamhur jamhurin malamai sun tafi ila tarjih umum su rinjayar da wa ta'amul ladhina utul kitaba al'aya abincin ahalul kitabi idan suka yanka za a ci kenan ko da ya yi shuru bai ambaci sunan Allah ba tunda akan wannan mas'ala muke wa qala ba'dhum malan yace wadansu sun kace bi tarjih umum a rinjayar da umumi na wala ta'kulu min malam yuzkar ismullahi alayhi duk abinda ba ambaci sunan Allah ba kada a ci koma wane ne qala an-nawawi malan yace imam an-nawawi yace fi sharh al-muhazzab a cikin littafi na sharh al-muhazzab littafin sa al-majmu' mai tahqiqin littafi yace mujalladi na tara safha ta 78 a taba'ar da shi yayi ittila'i domin ya kamata mu san a taba'a tana yiwa wata taba'a ba mujalladi goma bane mujalladi bai kai mujalladi mujalladin da an kai amfani ba shi yasa wani lokaci faɗin taba'a yana da muhimmanci amma kawo mas'ala da faɗin aya ko hadisi da rakaminsa shine abin da galibi bai cika bambantuwa ba malam yace to imamu nauyi da yayi abin nan yace zabihatu ahli kitabi halalun abinda ahlul kitabi sun ka yanka ana cin shi sawa'an zakaru usmallahi alaihi shin sun ambaci sunan Allah alaiha akan ta ita abinda sun ka yanka amla ko ko a'a li zahiril qur'anil aziz saboda shine zahirin alqur'ani mabuwayi hadha madhhabuna wannan ita ce madhhaban mu domin shi dan shafi'iyya ne wa madhhabul jamhur kuma shine madhhaba ta jamhurul ulama wa hakahu ibn al-munzir an ali kuma ibn al-munzir ya yi riwaya wannan mas'ala daga ali ibn abi talib wa nakhai da imam an-nakhai wa hammad ibn sulaiman da hammad dan sulaiman wa abi hanifa da ahmi da abu hanifa wa ahmad da imam ahmad wa ishaqa da ishaq wa ghairihim da waninsu fa in zabahu ala sanamin in sun yanka akan gunki ko ga gunki aw ghairihi ko ko waninsa lam yahilla bai halatta ba malin ya ce intaha mahallul gharadi minhu bi lafzihi abinda dai muke bukatan mu dauko ya ya tuki bi lafzihi kuma da lafazin shi ya dauko shi ba ma'ana ba domin kana iya dubo abu da ma'ana kana iya dubo abu da lafazi kuma dukkan su suna bukatar amana in an ce an dubo abu da ma'ana to nan dole sai ya zama to ma'anar da shi malamin yake son ya ce hakikatan ita ta kai amfani da lafuzanka tabbas ma'anar nan haka take nufi kamar yadda ake ɗaukowar tarjama a yi ta da amana da ma'ana ba wai ka ɗauko lafuzzan ba domin in kai tarjama lafazi da lafazi wani lokaci tana yi wani lokacin ba ta yi a tarjama alharfiya ko a tarjama bil ma'ana an gane ko wanda yana da alaka da tafsirin alqur'ani da kuma fassara sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da tarjama ma littafan fiqhu da hadisai ta babi ne mai fadi to hakan ga ka cira to magana da ma'ana sai ka kalli gaba ka kalli baya ka kalli yadda zai tabbas ga abin da yake son ya ce sannan ka kawo amma in ka yi yaudara ka fassara ba abin da yake son ya ce ba to kaga nan akwai matsala sai ka fahimci maganar shi da kyau kamar yadda ake riwayatul hadisi bil lafz kamar yadda ake riwayatul hadisi bil ma'ana idan kuma ya kasance a'a annaqlu bil lafzi zaka yi laqali zaka yi da lafazi to shi ma sai ka kalli farkon magana da tsakiya da ƙarshe don kada a zamanto in ka ɗebo daidai inda kake so to nan ne zai karfafa ma'anan maganar da kai kake so ba wai kai kana neman gaskiya bane wannan shi ma khiyana ce ta ilimi ba amanar ilmiya bace wanda ba ne mai tsawo akan al-alfaz da al-ma'ani haka har da ma ita ma akwai hafz har da ta har da ce lafazi akwai har da ta har da ce ma'ana ka har da ce ma'anar da mutum ya faɗa zaka iya ta'abirin ta ko ko a'a ka har da ce lafazin sa ne zaka yi bayanin zaka kawo shi irin yadda ya kawo shi ko kuma akwai har da ci littattafan da suke magana kan wata mas'ala da babin su dan ka koma a lokacin da bukata take wanda babi ne mai fadi kan bincike kan al-hifz wal al-lafz wal ma'ana da ahammiyatuha cikin ijazi na al-qur'ani ijazul lafzi da ijazul ma'nawi na al-qur'ani da kuma wato ahammiyatul lafz da ahammiyatul ma'ana inda bulagha wal udaba akwai bincike akan su da sauransu duk da yake suna rinjayar da wani sashe da wani sashe amma kuma malamai sun ce al-jam'u in amkana ahsanu ayi jam'i tsakankanin su shine abu wanda an mafi dacewa malam yace to wa hakan nawawi imamu nawawi yayo riwaya kenan ya hakaito alqaul al-akhar magana ta daban wadda ba wannan ba kenan an aliyin daga aliyu ina fata an fince ni bayan kuma an yi riwaya ta wato halacci gare shi ma'ana an yi wata riwaya daban gare shi aidan wa abi thawr da abi thawr wa aisha da aisha wa ibn umar an gane ko da ibnu umar kaga wajen aliyu sai kawo aidon dan ya nuna maka wajen aliyu an yi riwaya biyu kaga wannan yake nuna cewa sabanin fatawa mutum ya tashi daga wani ra'ayi in ya kalli dalilai ba wani abin mamaki bane ilimi kullum abu ne wanda yake na karuwa shi yasa idan malami ya faɗi wata mas'ala ta fiqhu ya dawo akan ta shi ma wannan ba wani matsala bane to amma ɗaliban ilimi lokaci suka iske suna zargin malami akan wannan kamar malaman hadisi yau ya saha wannan hadisi gobe ya bincike ya ga akwai matsala ya za'afa shi ko ya za'afa daga baya ya saha shi sai ga suna biye da shi a in yayi tsakaninsa da Allah bakin ilimin da ilimin sa ya kai babu wani matsala akai wallahu ta'ala a'lam malam yace qala muqayyiduhu afallahu anhu wanda ya takaita wannan magana an gane ko ko yadda baibaice ta inji malaman zauri Allah shi masa afuwa malam yana magana kan kansa mu mun ce Allah ya malam afuwa Allah ya muna afuwa gaba daya alladhi yadhharu abinda yake bayyana wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani anna li umumi kullin min al-ayatayn murajjihan kowace aya umumin ta yana da abin da ke rijjayar da shi akan umumin yar uwar aya wa anna murajjiha ayati tahlili aqwa amma abin da ke rinjayar da wato ayar da ta halatta take halattawa aqwa shine mafi karfi wa ahqqu bil i'tibar shi yafi cancantar a hankalta masa mallan yace amma ayatu tahlil ayar da ta halatta fayurajjahu umumuha bi amrayni ana rinjayar da umumin ta da abubuwa guda biyu al awwalu na farko annaha aqallu takhsisan ita ce an mafi karamcin takhsisi ma'ana abin da ya shige ta na takhsisi kadan ne ba mai yawa ba wa ayatu tahrimi aktharuha takhsisan ayar da kuma wato ta haramta ta fi wato faɗin keɓancewa ma'ana da ta keɓanta ya yi yawa li'anna shafi'iyya domin imamu shafi'i wa man wafaqahu da wanda ya yi muwafaƙa da ra'ayinsa khassasuha bima zubiha li ghairillah su sun keɓe ta da abin da an ka yanke da sunan wani Allah kaga su daga nan ma sun yi taksisin sai abin da an ka ambaci wani Allah amma in shiru an kai bai ma shigo cikin maganar su ba wa khassasaha al-jamhur su ko jamhuri sun ƙara keɓance ta bima turikat fihi tasmiyatu amdan sun ce sai in an bar ba a ambaci sunan Allah bane da gangan aka kikin kiran sunan Allah qa'ili ne suka ce inna tarka hani siyanan la asara lahu domin wanda ya bar sunan Allah bai ambace shi ba misali ne daga cikin ahlul kitabi din idan ya ambaci ya kamata ya ambaci sunan Allah shi kadai bai ambata ba misali koko musulmin da ya mantuwa sun ce la asara lahu wa ayatu tahlili ita ko aya ta halacci laysa fiha min at-takhsisi ghayra suratin niza babu abin da yake bance ta sai sura wadda an kai sabani akan ta an gane ko an gane ko illa takhsisun wahid kenan takhsisi guda ne wa huwa ma qaddamna shine abin da mun ka gabatas min annaha makhsusatun bima lam yuzkar ismullahi alaihi tana daga ciki wato an yi takhsisin ta da abinda ba ambaci sunan Allah akan sa ba al-qawli sahih akan zance mafi inganci وقد تقرر مالن يتي يا تبتا في الأصول أتكين علم أصول الفقه أن الأقل تخصيصا واتو نسي وند يزمنتو عام أما وجن تخصيص سي أنك سامو أبين دي يكيب أنت شي كتني مقدم على الأكثر تخصيصا زا أقبات الدشي أكن وند تخصيص شي يوا ma'ana mun samu aya ɗaya abin da ya taksisin ta abu guda ne mun samu wata aya ita ma amma ce amma abin da ya taksisin ta biyu ne ko uku ko fiye da haka kenan in za mu rinjaye suwa sai mu rinjaye da wadda kaɗan ne sun kai taksisin ta akan wadda abubuwan da suka keɓance ta ko nasoshin da suka keɓance ta suna da yawa kama anna malam yadkhuluhu taksis kama yadda malaman usulul fiqh suke cewa nassin da ba taksisi bai shige shi ba keɓanta ba ta shige shi ba aslan gaba ɗaya kwata-kwata muqaddamun alama da khalahu in an zo wajen rinjayisuwa ana rinjayisar da shi akan wanda taksisi ya taɓa shigarsa wa ala hadha jamhurul usuliyyin mallan yace to jamhurul usuliyyin kuma akan haka suka tafi ba dukkan su ba an gane ko dan haka mallan yake cewa wa khalafa fihi subkiyu imamu subki shi ya saba akan wannan wasafiyyu alhindiyyu da kuma wato as-safiyyu alhindi an gane ko wasu malaman usul fiqh ne malam ya kawo su sun saba wa bayyana malam yace ya bayyana sahibu nashrul bunud fi sharh maraqi saud mai littafin nashrul bunud ala maraqi saud fi mabahathi tarjihi wato babi ko mabahasi wurin bincike na tarjihi rin jayisuwa bi itibari halil marwi daga halin wanda an kayo riwaya daga gare shi ko marwi abinda an karwaito an gane ko في شرح قوله وجن فدسا تقديم ما خص على ما لم يخص وأكسه كل أتى عليه نص مالن yace to kenan ana gabatar da taqdimu ma khussa ala ma lam yukhas ana gabatar da abinda anka kebance a wanda anka kebance alama taqdimu ma khussa ala ma lam yukhas an gane ko wa aksuhu kullun ata alaihi nas ana gabatar da abinda anka kebance akan abinda ba a kebance ba kuma da kishiyarsa ya zo abinda waɗansu malamai suka tafi akan shi malam yace annal aqalla takhsisan duk abinda wato keɓanta shi kaɗanci muqaddamun alal akthar takhsisan za a gabatar da shi akan wanda keɓance shi tafi yawa wa anna ma lam yadkhuluhu takhsisu abinda keɓanta ba ta taba shigarsa ba muqaddamun ala ma dakhalahu yana ana gabatar da shi akan wanda ta keɓancewa ko da guda ce ta shiga cikin shi sabani wanda ba ta taba shiga ba in an tayi wajen rinjayar da su a lokacin da sun ka kacci karo da juna inda jam inda jamahirul usuliyin wajen jamhurin malaman usulul fiqh ba dukkan su ba wa annahu lam yukhalif fihi babu wanda ya saba illa subkiyu sai imamu subkiyu wa safiyul hindi wa safiyuddin al hindiyu da safiyuddin al hindiyu an gane ko wannan shine abinda ya tabbata tana yiwa a samu wadansu da sun ka saba wanda ba su ba kenan ba akan abin da shi an ka kai gare shi ba in ma an samu wanda sun kai sabani dan wani na zuwa ya samu wani malamin da ya saba ya ce to ai akwai karin wani akwai karin wani a su suna nufin bakin inda binciken su ya kai don ba su ne karshen bincike ba su ne karshen ilimi ba mai son sai ka ci kuskuren malamai malam ya ce wasani na biyu dalili na biyu ma naqalahu ibnu jarir abinda ibnu jariru tabari ya cirato ko ya riwaito ko ya kawo an gane ko wani kalahu anhu ibnu kathir ibnu kathir shi ma ya riwaito daga gare shi an ikrima daga ikrima wal hasan al basri da al hasan al basri an gane ko wa makhul da makhul da an ka ce wani kalahu ibnu kathir an wani kalahu anhu ibnu kathir ibnu kathir ya cirato shi an gane ko mai taqiqin littafi yace wa amma qawlu makhulin amma magana ta makhul fa naqalahu ibnu kathir an ibn abi hatim ibnu kathir ya ruwaito shi ne daga ibnu abi hatim kaga nan malam sai mai taqiqin littafi ya cire makhul yace bai daga ciki ina fata an fahimta ta to nan tana yiwa malam taba'ar dake hannunsa ta kawo makhul tana yiwa malam kuma kuskure ne yayi yana malam kuma malam yana yin kuskure amma tawfiqul ilmi kaga shi ya tabbatar da cewa tana yiwa malam nan kuskure ne yayi koko tana yiwa ba kuskure bane taba ce ta bambanta malam yace to wannan abin da suka cira to ibnu jarir ya ruwaito anna ayata cewa aya wa ta'amul ladhina utul kitaba ayar da anka ce abinda ahlul kitabi abincin ahlul kitabi ko abinda sun ka yanka nasikhatul li aya cewa ta shafi ayar wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kakkuci abinda ba ambaci sunan Allah a kansa ba aya ta 121 a cikin suratul an'am me yasa aka ce wannan aya ta shafe waccan domin wagga aya madaniya ce ta'amul ladhina utul kitaba ita ko suratul an'am makkiya ce da ta ce wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kenan waɗansu malamai suna ganin wagga aya ta ma idan ta shafe hukuncin wato aya ta suratu wato abin nan al-an'am wa qala ibn jarir ibn jarir yace wa ibn kathir da ibn kathir inna muradahum abinda suke nuhi bin naskhi da an-naskhu at-takhsisu kebancewa kaga ashe kalima ta annashu inda almutaqaddimin da annashu inda almutaakhirin da ke mu fahimci shi a can magabata in sun ce annashu ma'ana biyu gare shi ko yana nufin annashu shafe hukunci ko annashu keɓancewa shi yasa da yawan waɗansu su ce malamai sun yi kuskure sun ce akwai nasku cikin aya kaza babu a'a in sun ce annasku mi suke nufi da shi wancan da na taksisi nan ba in taksisi suke nufi kaga sai a duba a gani in taksisin nan akwai shi ko babu amma in sun ce annasku suna annasku suna nufin shafe hukunci sannan ka duba in akwai shafe hukuncin ko babu amma al mutaakhirin yanzu an ce annasku ana nufin shafe hukunci to kaga in baka san asalin kalma ba yadda ake amfani da ita kaga sai ka zo kai ta cewa wani yayi kuskure yi kaza wani yayi kuskure yi kaza idan an ka duba kuma kai asalin baka san baka fahimci abin da yake nufi ba idza lam tafham ma urid fala tufassir kama turid in baka fahimci abin da nake so ba kaka fassara irin yadda ranka ya baka walakin na malam yace qaddamna mun gabatar anna takhsisa cewa in an kai takhsisin nassi ba'da al-amali bil ami bayan an yi aiki da wato nassi wanda yake ya hade naskhun nashu ne shafe hukunci ne ba ba shafe ba wai rage hukuncin sa bane li anna takhsisa bayanun shi ko takhsisi asalin shi bayani ne domin in nace kada mutane su shiga cikin gidan nan amma banda wane da wane to kaga wannan bayani ne ni wal bayanu la yajuzu ta'khiruhu an waqtil amal a ka'ida ta usulul fiqh shi bayani bai dace a jinkirta shi ba har a yi aiki a wuce sai an yi kuskure sannan a dawo a yi mutane bayani kidan ba a jinkirta bayani har lokacin aiki ya wuce shine an waqtil amali amma akwai ila waqtil amali har lokacin aiki yayi wannan babu matsala malaman usulul fiqh sun halatta shi tunda in har sai lokacin aikin ne yayi to babu matsala sai a maka bayani Allah ya ce Annabi Ibrahim ya yanke ɗansa ya je zai yanka ɗansa amma ba a nuna mai ba a son yanka ɗansa ba sai da ya zo ɗauki yuka sannan aka nuna masa aka masa bayani ila waqti wato al'amal kenan ko ila waqtil haja amma a ce a'a sai bayan ya yanka shi sannan a ce ba a son yanka shi kaga wannan ai ba hankali ba zai karbi wannan ba to shi na malam da ya ce kenan shi malam bai ɗauki annasku a taksisu ba abin da ya ɗauka nan annasku shi ne shafe hukunci ba wancan annasku ba na keɓancewa shi a wajen yarin ja yadda wato wannan ma'ana ta annasku ba akan waccan ba kenan sai malam ya kasance shi abin da tafi akan shi shafe hukunci ne ba rage faɗin hukuncin ba wa yadullu li hadha mallan yace abin da yake nuna wannan anna ayata aya wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kakkuci abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba lokacin da za a yanka shi min suratul an'ami na daga cikin suratul an'am wa hiya makkiyatun suratul makki suratul an'ami makkiya ce bil ijma'i da ijma'in malamai gaba daya to na imala yace bil ijma'i tana yawa wani yazo ya iske ko akwai ra'ayi shaz da an kace a madina ta madaniya ta misali suka ce to ai ba ba ijma'i bane a ba haka ake nufi ba ijma'i na malaman da an wato an yarda da magana su tana yiwa duk abin da an ka faɗa duniya sai an samu wanda zai cewa ba haka nan bane yanzu abin da bai dace a yi shakka a kansa ba shine akwai Allah kasancewa akwai Allah amma a zaman mu nan yanzu akwai mutanen da ba su yarda akwai Allah subhanahu wataala ba to me kake so Qur'ani maganar Allah ce akwai wanda ba su yarda Qur'ani maganar Allah ba ce Attaura da Injila lokacin da aka sabkar da su akwai wanda ba su yarda maganar Allah ba ce cewa sun kai sihiri da koko su ce ƙarya ne ko abin da ya kamata haka to idan ana iya ƙaryatar da Alƙur'ani ko kuma a ƙaryatar da ma kasancewa akwai Allah akwai wanda ba za a iya ƙaryatar da shi ba akwai wanda ba za a iya masa karan tsaye cikin al'amura ba da haka irin waɗannan abubuwa muna buƙatar ɗalibai su rinka fahimtar su son saɓani ba wani gwaninta ba ne sannan kuma bin wata mazhaba ko ina ka ɗebo wata mazhaba inda take da ra'ayi shaz ka haɗa shi don saboda kai suka zuwa ga malamai ko ko kai suka zuwa ga fiqhu na musulunci ko kuma ka tattaro kurakuran wani malami don saboda kai suka zuwa gare shi ka zubar masa da kima wannan ba zai zubar masa da kima ba ko kuma ka ɗauki ra'ayuka shawaz kawai ka ce ka haɗa taka mazhaba to ƙarshe sai ka koma cikin zandaka domin sun ce man tatabba ar-rukhas ta zandaka duk wanda ya ce zai dibi ra'ayuka yan ra'ayukan da ash-shawaz masu dan sauki sauki cikin koce mazhaba inda an ka dan kawo wani abun da akusan haram da halal wanda sun yi sabani kuma an saba musu sai dan tattaro su sai ce hada addini zai yi karshe zindiki zama kafiri malamai sun san sun san sun san usulubin dalibai dan ba yau na an ka fara ba dan haka ai hattara malam yace to suratul an'am wa hiya makkiyatun bil ijma'i ijma'i ijma'i akwai na malaman tafsiri akwai ijma'i kuma cikin usulul fiqh akwai wani littafi abin nan akwai malaman da sun kai littafi maratibul ijma' da kuma al ijma' na imam al munziri in ban manta ba akwai kuma mawsu'a da wani tattaro waɗannan littattafan da kuma naqd da shaykhul islam ibn taymiya yayi ma waɗannan yayi ma maratibul ijma' na ibn hazm ko kuma qadiyya ta ijma'i wani ɗalibin ilimi ya kamata ya samu wannan littafi ko ɗaliban ilimi mu samu wannan littafi don mu yi bincike mu yi karatu kuma matsaloli na ijma'i da kuma bincike kansu abu ne wanda yake na da faɗi domin ƙa'ida ce daga cikin manya-manyan ƙa'idodi na usulul fiqhi wato al-ijma kuma al-muttafaq alaiha hadda zahiriya sun yarda da al-ijma qiyasi ne su yarda da shi ba an gane ko to malam yace wa ta'amul ladina utul kitab wa ayatu wa ta'amul ladhi wa aya wa ta'amul ladina utul kitaba aya da tace shi kuma abincin waɗanda aka ba littafi an gane ko abin da suka yanka min al ma'idata ma'ida wa hiya min akhir ma nazala min al qur'an bil madina ita ko tana karshen abin da ya sauka a madina domin suratul ma'ida ita ce karshen abin da ya sauka a madina kenan da gare ta wahayi ya fara ban kwana to kaga malam yace to kenan wannan nuki ne cewa ba wai zancen nasko bane an sha makance hukunci domin har an rigai an yi aiki da wadancan ayoyi na suratul an'am tunda an yi aiki da su daga baya ne waccan aya ta sabka to sai ya zamanto matsayin shafe hukunci yake ba matsayin rage fadin ma'ana ba domin da rage fadin ma'ana ne da kafin su yi aiki ne ya kamata a yi musu bayani an gane ko domin shi taksisu bayanu ne amma shi annashu wato shafe hukuncin ne to wannan shine abin da malam ya kafa hujja da shi na cewa suratul an'am makkiya ce suratul ma'ida madaniya ce na fata an fahimce ni to yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci yayi muna wato halinsa nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba in Allah subhanahu wataala ya bamu iko zamu zo waɗannan mas'alolin mu ƙarasa su da izinin Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh